بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وقدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan sallama insha Allah za mu ci gaba da karatun mu cikin littafin mai tsawon stali za mu tashi kan babun nafakati babin ciyarwa yana uba ya ci da ɗansa ko ɗa ya ci da uba ko bayansa ko ‘ya'yansa da sauransu. An fi ƙalar rakiki wadda wabi illam ya kun mar'an alal ijabi, wa man a ba ƙaran alaihi fadi ba, ka hamlin auta kalifi malam yastari. Ka hamli auta kalifi malam yastari. Ya ce, An fi ƙalar raki ka ciyar da bayinka, wadda wabi da dabbobi, illam ya kun mar'an idan dabbobin nan ba su da makiwata, to alal ijabi wajibi ne a ciyar da su wa man aba wanda yake ƙaran alai za a rinjaye shi falli ba a ciyar ka hamle kamar yana ɗaura wa dabban kayan da malam ya sadi ba zai iya ba dabban aw ta kalibin ko yana ɗaura wa bawan malam ya sadi yakin da ba zai iya haka za ku kalli abu wani zikul abu alal ibn ila bulugi hurran bi kasrin akala wani likullin zauji bil'unta kama lidu alahu musiƙatun mutan motsa wani tukul abu baba zai ciyar alal ibini a kan ɗansa in ɗa namiji ne ila buluji ya zuwa ɗan ya balaga hurran in ya zama ɗa cikakke ba bawa ba ya zama kuma akala bi kalbin zai iya nema wani likullin zauji bil'unta idan mace ne har zuwa lokacin da miji zai tare ita kamar yu'alu ko kuma kamar yadda misali mijin ya yi kira zuwa su tare amma matan da suna mutu kasan mata za a iya takanta motar ba ita ba da sama da kekiya wannan kenan wal abawa ne motsira ne yunfiku alaihi mal ibnu bi yusrin yunfiku al ibnu da yunfiku zai ciyar da al abawa ne iyayensa guda biyu ba da uwa motsira ne wanda suka zama ba ba su da shi da yusirin da ciyar da su da sauƙi yusuf don tausasawa don tausayawa wadau da tilabin faƙirin wahida wa kadimun aidan lahala za'ida sanartan zai ciyar da zaudatul abi matar baban da ya zama zaudatul abin faƙiri wahida matar babansa da ya zama faƙiri zai ciyar da guda ɗaya shi ne abin da yake kalla shi baban ba ce je aure biyu ba ya aure dai kawai shi ba ya shi yanzu ya aure ɗaya nan to ɗan zai ci da su a mata ɗaya kawai shi ne ma masa ce ma masa ce kawai na a baban ba ya kuɗi yanzu wajibi da yake kan ɗa shi ne ciyar da matar baban ɗaya sauran kawai kyautawa mun gani wa kadimun aidan laha haka nan kadiminta zai ciyar da kadimin mafiyar la za'ida ma banda sama da ta to za mu koma mun kalmarin kallishin wa kama yajibu ala alwaladi nafaqatu abihi faqir alajiz an alkasbi tajibu alayhi aidan nafaqatu zawjatihi kamar yadda yake wajaba kan da ya ciyar da babansa faƙi wacce ya gajiya ga barin iya nema to haka ne yana wasu bakan ya ciyar da matarsa matar baba bai kana da wazo ja su mutu adida su la tazamu illa na fakat illa na fakat wahid idan ya kasance baban yana da mata da yawa to ba abun da ya zumci su sai ciyar da ɗaya daga ciki bai kana ila wannan ummu ta fi kare dole ba yin nan in ɗaya daga cikin mahaifiyarsa ne shi ne ta kuma da sauran bai lamai kun fi hinna umu in ba mahaifiyarsa sai tara abubuwa gida ba man sai zabi da yamin hunna din duk alaiha ba dan zai yace wadannan kalba wadannan ka baki yace illa idan tarna al-maqam ma'ahu bi ghayri nasab sai dai idan sun zabi su mata za su zauna tare da baban ba tare da shi da su kun gani sai ya ka wa zawjatul libaligin in makkana mudiqatan la mushrikin aw mushrifatan aw atara to wazar da tu libaligin matar baligi yanzu balikin mutum dole ya ci da matarsa in man in makkanat idan ta ba shi kanta sai yana ta ba shi daman mu'amala da shi in ta ji kare ba da sai kuma ta kace nan zai ciyar da ita in makkanat amma nasa da wata ba shi kanta ba wani saurin kashi kuma ta zama mudiƙatan za a iya takarta ne la mushrifin ba wanda ya kusa mutuwa ba aw mushrifan ba kuma aw asharaban ko ita ma ta kusa mutuwa mun gane to walau li hajjin safarat aw maridat aw habatahu aw lahu qad qubisa walau li hajjin safarat ko da ta yi tafiya yi haji ai yanzu ba sa karo ba mu'amala tsakanin su ko to ba zai ce ai sai in yana takata ba in dai makkanar su nafsaha ba ta hana shi kanta ba to zai ci da ko da ta yi tafiya aikin nan da haka zai bata abin da za ta ci a hali amari da ko ta za ba ta da lafiya kaga ai ba za a samu damar mu'amala to ba zai ta to ai yanzu ba ba ma mu'amala a ai da ma ba ta hana ta kanta yanzu ba ta da lafiya ne to ka ci gaba da ci awa ba sa ko ita ta tare shi misali kila sadaki ne bai bata ba to kaga yanzu ya ba da sadaki kaga ta tare shi to dole ya ci da mun gani? Aulo ka rubuta ko kuma aka tsare ta dan shi. Ila ko da guda aka aikata alƙali ta to lalle wannan zai fi da sai ka to dole sai an tsare ta da kowa. Da dole ne ci. Mun gani? Ya fita shi bayan karanta shi. Wal sunul infaqa akuluha ma'a aw man'uha istimta'a aw mujama. To, al-infaqu ciyarwa wani kifi yakan tsaraya idan ya zama akulluwa ma a tana cin abincin tare da shi asali dama abincin da za ka bada asali abincin da za ka bada sai zama to yanzu tare za ku shi ko ba gane bai to a ma yakunu bi iskadun nafaka ko fi bayani ma yakunu bi iskadun anil zawji لسبب من الأسباب الآتية كيتي ويكون الإنفاق أكل أكلها معها إلى آخره يعني أن أكل أن أكل الزوجة مع زوجها يسكت عنه الأعيان المكررة عليه من طعام وإدام ومصلحة in mace yanzu ya zama misali tare da mijin nata za su ci abinci tare suke ci ci yanzu a ce sai ya kuma ware wani abinci nata wato abin da yasa ya shiga muku iskali shi ai muktasar na gaya mana ai ta mace dama yanzu ka tashi kai zaka bata ko abincin ta in na shekara ne in na wata ne zaka bata ta rika ci a ai ba ba ce da dama maka dole misali ko ba ce dole sai ka ci na gida mun ga rana kai da ba ta abincin ta misali na kwanakin da za ta to sai zama yanzu tare kai za ta rika ci kamar yadda mun ce yanzu da wata yanzu ba za a ce dole a ware wani abincin ta a shari'a mun gane a ba ta ga abincin ki kuma wannan kuma da fa mana musu ba Eh a cikin haƙƙin aure ba ba wajibi ba ne amma ta wani gurin wajibi ne zan duba ya ce. Amma dai irin ta maka kunu, firki da sauransu shi wannan dole. Eh ba yanzu al'adar mu nan duka ba al'adar shari'a ba. Ai shari'a ta ce ta yi kai za ka yi gado. Amma ba za ka yi wannan kawar mu, kada ki za ka ba. Amma in ba ta da lafiya kuma. ba wanda ne zai mata wani har ma wasu malamai shi malamai biyu suke sato yanzu wanda yake cewa kamata magani in ka mata magani ka duro ba wanda ne zai mata duro in tana son misali da talatai manyan nan da za ta rika fita da su ne ta ce kai abin da yake kanta kamar da kaya da ake sa lokacin zafi da kaya da ake sa lokacin ba wai duk sallah ya yi kaza duka ya yi gaya masa mun kace da abubuwa yana da cikin mu kisa za ku karanta na ya fasanta kwano eh ba zai biya ba ai shi ne ta sun da kayan da zai biya amma an zo ta biya ta fata wanda da kuran da ita rena ka za ka biya kamar ba da bila bila ta yi ba kuma ita kadai ce ta gariya mun gani to yanzu wannan ciyarwa na ce a ware mata wani abinci na musamman nata tunda dafa muku take tare ku yanzu wannan ciyarwa ya tsara tunda kuna ci tare ma amal uwa timta ko kuma ta iya dai mu'amala da a yanzu ta iya da ne ya ji daɗi da ita an mu dama ko ta iya da ya ji daɗi da ita to yanzu ba ce ba ya zama da tace ita ba ta yi ba suna ta rikici kwana da kwanaki da shi ma ya rike abinci ta ta mata da zauna aukar yi ma aukar jar bigairi izini wa la li raddiha ya fawa idan lam tasila aukar jar ko kuma matar ta fita bigairi izini ba tare da izinin mijin ba to yanzu wannan fitan da ta yi din in tana jin yunwa ya nemi abinci ta amma ne ya zama da sharadi wala li raddiha ya fawi bai da karfin dawo da Dari ya mata magana ba ta ji ba ya fara hukuma ba a yi ba. Yanzu ba ruwan sa da ita. Tana jin yunwa da ci abincin ta. Inda na gidan ta ci abincin ta a fita da shan lafi da yunwa da ci. Amma idan lafta da ya fita zama da ci. Wani sudul infaku an darin maza bi fakarihi illam yuqaddar bil qada. To, al infaku ciyar wannan yaskudu yakan saraya. An darin game da wani lokaci mada da ya shuru tunda dama idan misali kai wata ɗaya baka bata abinci ba sai ta ci gaba da ci da kanta yanzu tana dama ka lissafa tare da ka samu kuɗi ta ce ka biya ta kuɗi ta mun gane to yanzu wannan irin wannan yakan saraya an darin mada game da wani lokaci da ya shuɗe da fakari saboda bayi da shi ne amma illa mi kasar bil kada in ba a riga aka yi hukunci kan dole biya ba kana in ta riga ta kai kudu sai alƙali ya ce sai ya biya shi kenan wantik alaiha bin talaƙin raji'i ma kusuwatin wa maskanin bilus kaga yanzu ba ya ba ka ce daga mutum ya sake mata kawai sai ki tafi gidan uban ki anan bai a ta ce ka zauna da ita gidan tunda sakin gurin gome ka ba ta abinci ka tufa ta da ita ka ba ta gurin nan ya kilan ta ma girki a za ku za ka a ya kan shi ne dalilin shari'a ke wantik alaiha ka ciyar da ita fin talaƙin raji'i idan saki ne na gome saki ɗaya ne ko biyu ma kusuwatin tare da tufatarwa wa maskanin bilusi da kuma ba ta gurin zama amma gwargwadon ikonka la yi kalifin lawa nafsar illa wusa to hosi shi ne wannan to da wanti ayin ayin kuka zauna daki da yamma shi kenan aya ka ce su a to ku zauna daki da yamma shi kenan ba za ka ce ana da da ke ko kuma ka zo misali ka zo mata aiko ne ne yake kawo shi kenan eh in ba ku bai wanfik alal hamil dunan maskani walau bi kullin aw qalaqin baqi to in mai ciki ci a ciyar da ita in an sake ta dunan maskana ba bara ba ta gurin zama ba walau bi kullin kai koda kulli ku kai kulli sai da kai zaka ciyar da ita saboda saki aw qalaqin baqi ne ko kuma saki ne baqi ne saki mara ko da a ciyar da ita mun gane ko talaqul baqi din mun karanta suna da yawa akwai shi kuli din kansa da talagul bayin akwai a kamar da mai yayi misali ne talagul bayin misali kuli ɗaya kenan ko sakin saki uku ya sake sabatti mun gane shi ma ba ini ne ta nisanta gare shi wamna walau bil hamli man tula'anu wa zawjatil mayyit lakin tasku wamna ka hana wannan ciyarwa walau bil hamli ko da akwai ciki man tula'anu wanda aka yi hali ɗara ma cikin ya zari hali kasi ba ce kawai to yanzu wannan ita a hana ciyarwa ba ciyarwa ko da tana da ciki wanda zai fi mai yi haka nan matar wanda ya rasu ta ba za a ce da ita ba lakin ta soye da za a wani shi na abin da na gaya mun kwanan bana an sabai ba an bar kuɗi wato yanzu za a ci gaba da ciyar da iya so iya na ta ana tsira ba ya kan kuwa ba ya kan mamaci a raba gado ko su ne su zauna a gida sai da suka gama ta kaba a rabu haka shari'a ta ce ma zo ya ce ga wani bai da mutunci matar baban nashi ma ya ce wai a kuɗin da uban ya bai ma ba za a ci da ita shari'a ne ba ciyar sai to wannan gurin zaman da za a bani da zauna inda sharadi inna qadar zawjul kiramin qabli mauti aw milkan lahu fil asl idan mijin ya ba da kudin hayan gidan kafin ya rasu ko kuma dama asalin gidan mallakan sa shi kenan yanzu za a bar ta zauna ta ga musu wa yanzu zawjata wa rajiyya irdawu ifilaiha siwal aliyya sai ka ce irdawo ifilaiha shayar da ɗanta wallamu zaujata ya lizinci mata wara jikiya da kuma wanda aka sake da sakin kome siwal aliya banda madaukaki karka ce ai wai dole kowa da sha'a ko da dama girman ta ya kai ba za ta sha'a to da girman ta misali madaukaki a to aw fi fatatin haisu la yarda sali ziran siwaha aw bi idamil ahli aw ko kuma fi fatatin saki akai bacci saki uku mijin ya mata amma ya zama haisu la yarda sali ɗan ya ƙi yarda da zikiran siwa nonon wasan yanzu ita dole ta sha da shi ko da ta ci mutu. Yi wani sai ta yi yarda. Abin idan mila ko kuma yana ba bai da titi dole ta kula da ta sha da shi. In yana da shi yarda ɗan bai da titi dole da ta Amma sai aka baka ɗaya yanzu aka ajiye mata. Da kuɗinsa sai kana ta ci da shi. ko kuma misali ya bayi da kuɗi yanzu amma akwai gadon sa kai kake ciki da shi to sai ce warji ala tibil bima an fakata bi malihin ma'lumin min halal yanzu ka da ka ce a biya ka warji ka dawo ala tibil akan yawo bima an fakata yin diri da ka ciyar da shi limani cikin dukiyar sal ma'lumin sannan ina la amana sai ka la da Allah kullu yana sai kaza yana cin kaza amma kuma za a duba malihi abin da zai yi kan ba za ka zo ka ce kullu yaron ne ya ci kwano ba ba zai yi abin da dai lalle daga kafa na an san zai iya ce shi ne yin zan san yana da lafiya to za mu tashi hadana kun san rada daban hadana daban reno daban shayarwa daban na'am in ta zama ba ta da ciki a'a in ta zama wadda ta fitan ba mai ciki ba ce in mai ciki ce yaron da dai da ɗanka cikinta ka ko da izinin ka ko ba da izinin ka dole ka yi hakuri ka bata abinci saboda cikin